Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan rana ta Laraba wanda shine 16 ga watan Rabiul Thani hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da biyu ga watan 12 miladiya 2020 wanda insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karanta littafin mun na Allahul Wadih in ba kuma ta ba a rana ita yau da ta wuce mun yi anwa'ul i'rab ko to ya kamata mu yan tambayoyi kwaya uku ne kacal sai mu wuce malam umar halayen da suke ruskan ƙarshen suna halaye nawa ne da wanne da wanne da wanne eh eh eh akwai eh akwai jazma to masha Allah amma ta Malam Mahmud mun sake dawowa su alamomin da irami guda nawa ne guda hudu ne Malam Mahmud dame dame dame eh eh eh as-sukun tare da cewa eh dan karshen magana zakai tare da cewa wani sabai da karshe masa yawwa tare da wasu alamun za su iya wakiltar su wanda za a ambata nan gaba to malam ahmad kana iya tuno cewa da meye da meye wato suna da ake suke musharaka a ciki damma eh damma abinda suna da ake suke musharaka yawwa rafa'a da rafa'a kace ban ba ka fai kaga baka mai wannan alama ce suna ishraki a cikin wani abubuwan guda biyu to sannan malam mansur da mai suna yake warewa yake warewa mun ce da suna da ake suna haduwa a wajen nasaba da rafa'a to akwai abin da suna yake warewa da shi wanda shi fi'ili wani abin bai shafar sa
yake warewa malam akwai abin da shi yake banci suna banda aiki kaga mun ce sun hada a wajen rafa'a da nasaba to akwai abin da shi suna kan ke banci da shi ba ruwan aiki da shi kana iya tuna shi mala adam kana iya tuna shi yawwa jarra jarra ba ta shiga cikin aiki malam mansur to yanzu tunda ya faɗa maka abin da suna yake bantuwa da shi to me abin da aiki kuma yake bantuwa da shi kuma ba ruwan suna da shi kebantuwa da shi eh bai shiga wajen suna yabba to kuma ko da kai tambaya ta kai wai wata kisa ta ake cewa an ce dan Najeriya wai in ya tambaye ka a in ka tambaye shi bai ba ka amsa sai shi ma tambaye ka to shi ne aka ce wai wani yazo zai jarraba yace kai dan Najeriya ne ce eh yace me gaske da aka ce wai dan Najeriya in aka tambaye shi bai ba da amsa sai ya tambaya sai ce wa ya faɗa ba sai ta a to shi kenan yace a to shi kenan ya gamsu to to alhamdulillah to yanzu abinda zamu tashi a yau shine ahwalu bina'i alfi'il madi halayen da ake gina fi'ili madi akai ina ga muku wannan kawai ku dinga haddace su duk abinda kake bari na nahwu wallahi a wadihun nan ake barin sa wadihun nan in kai masa da gaske kai masa tsayin daga ka fahimce shi to za ka samu saukin abubuwa da yawa mu duba alƙa'ida sai ce alƙa'ida alfi'il madi yubna al-fatihi fi'ili madi ana gina shi akan fataha illa idza tasalat bihi wawul jama'a sai idan wawu na jama'a ya hadu da shi to kamar an tambaye shi har da shi ya zai kasance sai ce fa yubna al-dhamm to sai a gina shi akan dhamma aw ittasalat bihi at-ta'ul mutaharrika ko kuma ta'un mai motsi ta haɗu da wannan fi'ili au nunun niswa ko kuma nuni take nuna mace au na addalta alfa'il ko na wacce take nuna wanda ya aiki kenan banda mafa'uli to in haka ne fa yubna ala sukun idan ɗaya daga cikin ukun nan ya kasance to sai a gina shi akan sukun wato kun ga kaman a dunkule yanzu ya bamu kulasa yace duk fi'ili ma zai kawai ka dauka yubna al fatahi wannan shine kaida yaushe zai tashi daga wannan sai in ya da wawul jama'a to sai ya tashi daga gino akan fataha ya zama ya gino akan me damma kamar zamu ga misali ko kuma idan ya zamo abin da ya hadu da shi shine ta'ul mutaharrika nan me yasa zai mutaharrika dai ya zamo ta'ul mukhatab ko mukhataba ko mutakallim kaga ta zama mutaharrika kaga dan ya cire man ta'u ta'lis a saki a sakina ko to kaga sai a gina shi akan sukun kamar zamu ga misali ko kuma idza tasalat bihi nunun niswa dole sai a gina shi akan sukun ko idza tasalat bihi na addal al fa'il ke dan banda addalla al maf'ul kamar yanda zamu gani insha Allah to shikenan to mu koma musu amsila sai ce al amsila sai ce ishtaddal bardu saral gubaru nazalal matsaru kaga da ishtadda da fara da nazala duk menene duk fi'ili mazi ne kuma ko ne akan me aka gina shi akan fataha saboda babu abin da ya hadu da karshen sa daga cikin wayannan babu abin da ya hadu da karshen sa sannan sai na hudu zuwa shida yace al'auladu laibu arrijalu safaru al'ummalu taibu to kaga nan duk an gina shi akan dhamma me yasa saboda waw ya hada waw jama'a ya hadu da shi to sai na bakwai zuwa na tara fatahtu albaba kaga fatah shine karshen aikin tu kaga wani ta'awul mutakallim sai ya ce talakaftul kura talakaf afkar shi da ƙarshen aikin sai a hartu kaga wannan duka ta'ul mutakallim ce to in ma koma na goma zuwa na sha biyu sadaqa sai ta sadaqa kaga shi ne ƙarshe ta sai kuma adal ta sai ahsan ta kaga nan ma du ta'ul mutakallim abin da mukhatab ka haɗu da shi don an gina shi akan wato ta ta abokin magana kaga lokacin da kace sadaqta kai gaskiya kaga da wani kake magana da kace adal tafi hukumika kaga da ce hukunci kaga da wani kake magana kace ahsanta ila nas ka kyautata wa mutane kaga da wani kake magana kaga kenan ya zamo ta'un ta abokin magana to sai na 13 zuwa na 15 albanatu ta'allamna kaga lam aka daure ta'allamna sun koyi alhiyaka saƙa abin da yara ‘yan mata sun koyi saƙa al'ummahatu a tsa'am na kaganan ba sai aka ɗaure sannan kuma alfatayatu rattab na alma'ida ‘yan mata sun shirya kaɓaki mala adamu kaɓaki me kaɓaki akushi eh yau irin mai fadin nan yau yau irin kwanan nan na da kwarai da gaske mai yan gurabu daban-daban ko yau to kaga a fasarar da ake ta gaba gare ma'ida ta mina sama wai madurguji daga sama to wai ce ma'ida ce ne madurguji kabaki yake magana kabaki kuma mazubi ne kaza da kaza da kaza duka su zuba abu ɗaya ne an shi ko da itace a sassaka a sa soye nan a sa zuma nan a sa gora nan a duk komai sai a sahi a tallabo shi kamar yadda ka san abin tanderun waina da kofofi to haka ake sassaka shi da itace shine kabaki yawwa an yi masa kabaki na alheri eh to a'a tare da abin bazubin da abincin gaba da shi ne kabaki eh ai abin da yasa ne wannan maganar wani zai dauka madarguji an sha fasara madarguji ka so kai mana madarguji daga sama to kabaki shi ake cewa kangon abun ba za ka ce masa kabaki ba tunda ba komai sai an zuba kayayyakin a cikin sannan ya zama su ya amsa sunan kabaki to mun gane ku to sai ya ce kharajna ilal hukuri ka kharajna kharajna istanshaqo na alhawa annaqi mun shaki iska mai tsafta qata'na qatafna al azhar mun tsinki furanni qatafna to yanzu in muka duba da na bakwai zuwa na tara goma zuwa sha biyu sannan sha uku zuwa sha biyar sha shida zuwa sha takwas duk baki ɗaya sun yi itisali da abin da ya nuna fa'ili ko dai ka ce ta'ul mutaharrika ta'ul mutakallim ta'ul mukhatab ko kuma ta'ul mukhataba ko kuma nunul fa'il ko nunul niswa ko nunul fa'il to yanzu mu ga cewa a cikin qur'ani misalai suna nan da yawa a ciki wa darabna lakumul amsal وضربنا ما النصر كو وضربنا ما الإراب wannan nadin eh ta wanda ya aiki wadarabna lakum al-amsal to yanzu to tsaya mu lalubo wata mun ce da daure ta ake to yanzu malam malam naziru a bar miki ali kamalan ali a wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrafana al-arda wa awrafana al-arda yanzu wannan tar daurariya ce ko fataha akai mata fataha to ai mun ce kuma idan fi'ili ya da abu daure shi ake to ne me yasa aka ba daure ta ba to kuma abun gashi a Qur'ani inda a larabci ne mu ce gaskiya a duba ko kuskuren bugu ne Malam Isa abin yake a'a subhanallah to me ce ce mafulin bihi ce kai kai kai malam Hasanu haka labari yake wa au arafa na al'arza wai yanzu wannan naɗin mai iradin na anan eh wa ƙalu alhamdulillahi lalazi sadaka na wa'adahu wa au rafa na al'arza kuɓin malar hassanu zai eh eh ya ake ta zama mafi'ulin bihi kai ma na sanin duba abin nan fa da kyau mafulin bihi sosai eh to shikenan na da mafulin bihi ce mafulin bihin wani iri malam abubakar wani iri mafulin bihi wa awrasana al-ardh wani iri mafulin bihi ne malam Musa faɗa masa to mala isa karshe haladaka eh ka to lalle kam a da mun dawo dai kai gaskiya malam Musa ka karin abin nan eh eh gaskiya mun daina hakuri hakurin ba ya kare nan mun yi kaga an tayin fa'ulin bi ne to wani irin mafa'ulin ne malam Mahmud faɗa masa wani iri ne mafa'ulin bi din
mun yadda mafa'ulin bihi ne amma ai zaka ce mafa'uli kaza mafa'uli kaza mafa'uli kaza mun yadda lamiri ne malam umar yawwa shi ne abinda nake so mafa'ulin bihi al-awwal al-arad mafa'ulin thani shi ne abinda nake so abinda nake so mafa'ulin bihi ne al-awwal al-arzu shine mafa'ulin sani shine abin da in ka tafi mafa'ulin bihi kai shiru to babu sani ka ya zama mafa'uli ne guda daya dole ne suna so ka tafi musu mafa'ul awwal ko sani to kenan mafa'ulin mafa'ul al-awwal ne kenan a ce malam ali wannan na din mafa'ulin bihi ce yanzu in ka zo ka ce darabana za ka ce amurin ko amuran baraba na amurin ko amran amran ba za su yi da farki nan ma nasiru baraba na amran ko amurin sai dai amurin amur ya da ke mu mu ya da ka baraba na amma idan ka ce barab na to nan dole ka ce amran shi aka daka yawwa eh a'a to ai saboda karkara ce a'a wa arsana ne kai wa arsana miki abin nan wa'adahu eh eh sadaqa na eh a'a fata a ce a wannan wannan ai ai ai fataha ce ba dauri bane tunda wannan nadin ba fa'il bace mafa'ulun bihi ce eh ko dai mafa'ul awwal kai tun daga abin da wa'adahu kaga shi ma daidai ke da aurata na na'am kaman karkara eh to wannan gaskiya masu koyar da qur'ani ne man wannan kalubale ne gare ku gaskiya in kun zo ku dinga koya ma ɗalibai irin wannan don sai a samu kwaba eh gaskiya shi yasa su dama iyayenmu na tsoro da ba su iya karkara ba sun zauna lafiya eh sun zauna lafiya kawai su ce abin nan sadaka na ba karkara ba kome ضربناه ka san akwai akwai takama eh yawa sai abin nan eh eh in illa ma na mara bi sadaqati to shine to mala alkaji ashe da abin yake da kaga an daure harafin kamun na to wannan nadin shi ya aikin da kaga ba a daure shi ba to akan ta aka yi to duk gasu ne zure kaga a aya ɗaya mun samu na addalla alal maf'ul kaga wanda Allah ta'ala maf'ul ba Allah fa'il ba shi yasa aka yi haraka ga harafin ko to alhamdulillah to kawai ko wannan muka rike kawai mun fahimci wannan babin kawai abin da ake so a dora mana yawa to alhamdulillah ya tambayar da zan yi mun ce ahwal da suke zuwa ƙarshen fi'ili ko rafa'a ko nasba ko ko jazma to yanzu fi'ilin nan mazi mun ga wani lokaci ya zamo ƙarshensa fataha ne wani lokaci ƙarshensa ya zamo bamba wani lokaci ƙarshensa ya zamo jazba ko su jazba ko su kune mala da mutum zuba ce ko su kune eh jazba mala da mu kuma ka faɗa bil jazmi jazma ce bil jazmi mala mala hasanu wannan in aka ce fatahna fatahna yanzu wannan jazma ce ko sukuni ne kai mala hasanu mala umar ka da ba jazuma ba ce akwai wanda zai danja to abin a nan in kun kalla iya da kulu iya da kul iya da kula ya tashi daga bamma ko ko ya tashi daga rafa'a ya samu jazama ya samu sukuni to shi mudari'i mu'rabi ne anan ba za mu ce to shi ma fi'ili ma zai zama mu'rabi ba tunda mun ganshi da fata wani lokaci mun ganshi da zamba wani lokaci wani lokaci da sukuni sai mu ce wannan ba alqab bane alamat ne eh ba alqab bane ba alamat ne to tunda ko alama ce ba za ka ce masa mu'rabi ba kenan ashe fi'ili ma zai mabani ne illa iyaka dai ayanan yubna al fatahi wa ayanan yubna ala al dhammi ko kuma ala sukun amma dai ba mu'rabi bane yawa mun gane wannan so alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin